الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan wato safiya ta litinin tara ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a fara karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wanda muka gabatar da sanarwa bayan kare a kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi wa ghafara lahu to yanzu muka ce za mu shiga al'aqidatul wasitiyya da dama galibi irshadin malamai na salaf wato malamai na zamani na salaf akan wato karatu na aqida bayan kai al-usulu thalatha al-qawa'id arbaa da sauran littattafai dai waɗanda suke biyo bayan wannan da duk mun yi su a nan a wannan majalisi su kashfu shubuhat ko tafi zuwa kitabut tauhid daga nan sai su ce a shiga cikin abin da ya shafi al'asma'u wa sifat inda su waɗancan galibi sun furakkazawa kan abin da ya shafi uluhiyya da rububiyya amma su kuma littattafan da galibi aka fi kiransu da aqida zaga littattafai ne wanda suke rakkazawa kan abin da ya shafi al'asma'u wa sifat da kuma wasu masail waɗanda suke mughayyabat yarda da su yanda suke ba tare da biye mawa wato batattu daga cikin mutakallimun da mubtadi'a da mu'attila da mushabbiha da mu'awwila a cikin karkatar da wasu sifofi na ubangiji ko kuma sanya shakku akan wasu ayyuka na ubangiji subhanahu wa ta'ala ko sanya wasu ra'ayoyi a cikin abubuwan da suka shafi gaibu ko suka shafi haƙƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan littafi na al-aqidatul wasitiyya littafi ne wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani Sheikhul Islam biduni yani biduni mushaha وبدون جدال ولا نقاش شهد الأنام حتى العدا والخير فيما شهدت به الأعداء harmakiyan ibnu taymiya sun shaida da ilimin shi da nauyin shi a mizani na sani akan abin da ya shafi usuluddini wa furu'u cikin tauhidi da aqida da cikin abin da ya shafi fiqh da ibada idan ka tabo tafsiri idan ka tabo lugha idan ba wani fanni na ilimi mai amfani face sai ka ji wannan bawan Allah na da nauyi in an jinjina shi a cikinsa shekul islam ibn taimiya wanda ma iya cewa ganiyun an ta'arifi fi mithli makanina wa mawdi'ina wa majalisina hada wanda mun ta'arifi za a yi na shekul islam sai dai a ware mai wasu ranaku ko a ware wasu ainihin muhadarori a kayansa wanda har rubuce-rubuce an yi na tarjama shi a cikin littafi mustaqilli ko mustaqillai ma da yawa da malamai suka rubuta fassara wato tarjama ta wannan bawan Allah da irin baiwar da Allah ta'ala ya bashi na sur'atu wato ainihin ihtidar yanzu istihdar yanzu nan zai kawo maka ayoyi da hadisai akan mas'ala daya wanda yana cikin baiwar tashi wannan littafi wannan littafi tambaya ce aka yi mai wani mutumi ya zo daga garin wasit shine ake cewa al-aqidatul wasitiyya alwasit din sunan gari ne a yankin sham yazo mai alkali ne ma shi na musamman yake tambaye shi akan abin da ya shafi al'asma'u wa sifat shine ya rubuta mishi wannan littafi sukutum da guda a matsayin amsa wanda kusan tsakanin sallar azhar zuwa sallar la'asar ne ya rubuta mai yace gashi nan ya ishe ka kaje tsarabar mutanen garin ku ne zigegen garin ku ne kaje ka kai musu shine sai ake cewa al-aqidatul wasitiyya ina fata an gane wani aka littafin al'ubudiyya tambaya ne aka yi mai shi ma sai ya rubuta littafi sukutum da guda aka ire-iren wannan suna da yawa ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ma shekul islam ibn taimiyya wannan baiwa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wanda shekul islam ya rasu 728 kamar yadda aka sani to kai tsaye za mu shiga cikin wato ainihin littafin Uh, wanda muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dace da gamdakatar a cikinsa za mu ji sai ya fara koro ainihin wato ayoyi sannan ya zubo hadisai na manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan ya biyo baya da wasu fusul da zai kukulla a cikin wannan wato takaitacciyar risala mai suna al'aqidatul wasitiyya ya bude shi da bismillah alaice bismillahir rahmanir rahim kaga wannan shine a wato koyi ne da alkur'ani mai girma domin duka surorin alkur'ani Allah yakan bude da bismillah in ba suratu bara'a ba sannan su koyi ne da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam cikin murasalat din shi takaddun da ya rubuta mawa mulukul alam addu'al alam a wancan lokacin bayan an yi sulhul hudaybiya ya aika mawa kisra da kaisar da ainihin wato muqawqis da najashi da ainihin malikul ghasasina kowanne in aka kai mai zaga abin da ke ciki bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hiraqal azim sham min muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila kisra azim faris min muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila al muqawqis azim misr محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبشة to duka yakan bude da bismillah akwai hadisi da aka ruwaito wanda mun sha bayani kan cewa hanyoyin shi ba su inganta ba cewa kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar hadisin bai tabbata amma ya isa a ce koyi ne da sunna da kuma alqur'ani mai girma wannan ya wadatar gurin kasancewar bismillah abu ne mai kyau a rubuta ta al'imam al-sha'abi amir bin sharahili ne sha'abi kamar yadda ibn abi shaiba ya ruwaito yake cewa duk abin da za ka yi ka fara da bismillah ya ce ko da waƙa za ka rubuta ko da waƙe ne za ka yi ka fara da sunan Allah domin kamar tawassuli ne da neman taimakon Allah ta'ala cikin wannan aikin naka domin la yathqulu shay'un ala ismillah ba abin da zai yi nauyi akan sunan Allah shi yasa ko turgudewa zaka yi ko dabba zaka turgude ko ka ji motan ka ko mota na shakewa za ta dauke ce bismillah bismillah bis da izinin Allah sai kaga ta miƙe an gane ko da mu kaga jiya ma mun gwada haka shiga wani guri da mutane suka yi ta faduwa cikin wani daji ne ko mun je wata walima to da izinin Allah mu dai mashin din mu bai komi ba to dai bismillah din nayi tayi yawa ai wata ra'anaba na tafiya yana goye da wani sahabi sai dabba za ta turgude sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka fasa ma shaidan kai ya dinga ganin ya kai shine zai ka da ku amma in ka ce bismillah to sai ya kankance to mala yace alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kasance shi ya aiko manzansa da shiriya da addini na gaskiya domin ya ɗaukaka shi ya ba shi daraja akan dukkanin addinai gaba ɗaya Allah ya isa ya zama mai shaida akan dukkan al'amura na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi abokin tarayya a gare shi ina mai tabbatar mushi da hakan da kadaita shi ban sanya kowa a cikin haka ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalan shi da sahabban shi da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa kuma hakan ya ƙara ainihin wato tsira da aminci gare su mai hauhawa da karuwa amma ba'du bayan haka fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وأن باين هكا باين مقدمة da jinjina da yabo ga Allah subhanahu wataala da taslimi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine madmunun khutba shine madmuni na al-muqaddima sai ce to bayan haka wannan littafi da ke gabanka wato shine i'tiqadin al-firqatun najiya tawaga wadda take ita ce mai tsira ita ce kubutacciya daga tarkunan shedanu da suke kafa ma mutane a saman hanyar Allah wace firqa ce ita ce al-mansura wadda ita ce Allah ke bawa nasara da taimako ila qiyamis sa'a har zuwa tashin al-qiyam ko da ba su da yawa su ne masu nasara wannan ishara ce zuwa ga hadisin muslim la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'a su ne ahalus sunnati wal jama'a su ne waɗanda wato suke imani da waɗannan aƙidu na farko shine imani da Allah da imani da mala'iku da imani da littattafai da Allah ya saukar ma manzanni da imani da manzannin da imani da tashin alkiyama bayan mutuwa da imani da cewa akwai kaddara ta alkhairi da ta sharri ba ta faruwa ko ta tabbata sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine arkanul imanu sitta wanda hadithin jibril ya ainihin wato kawo su cikin al'usulu thalatha ibnu abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi ya yi istishahadi da faɗin Allah ta'ala laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kaga ya kawo biyar sai ya ce dalilin kaddara shine inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar kaga kenan cikin alqur'ani mai girma akwai dalilai akan waɗannan arkan guda shidda waɗanda suka kasance rukunai na imani wanda imani da Allah ma'anar shi imani da Allah da tabbatar mushi da duk abin da yake ya kadaita da shi cikin uluhiyyar shi da rububiyyar shi da cikin al'asma'u was sifat ba a sanya mai abokin tarayya cikin duk wani aikin da yake nashi ne bai yi tarayya da kowa cikinsa ba cikin rububiya kenan wa ma lahu fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir sa'annan a cikin uluhiyyar shi ba wanda ya cancanta a hada shi da shi cikin bauta duk matsayin wancan duk girman shi da kusancin shi wala ya'murakum an tattakhidhu mala'ikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun sannan cikin al asma'u was sifatin shi bai da tamka bai da kwatankwaci bai da tsara bai da makamanci laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan shine mafi girman haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi kamar yanda wato mun ji cikin kitabut tauhid farko farko ko hadisin mu'adh bin jabal haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a da haka imani da mala'iku shi kuma sanin su mala'iku ka yadda wasu bayi ne na Allah da aka halice su da haske ka wanda ya zo a hadisin muslim khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halice su da haske ba sa saba ma Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya sa su shi suke yi sa'annan mala'ikun nan suna da ayyuka mabambanta gurin halittar su Allah ya ce ja'ilil mala'ika malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba cikin su akwai wanda ake aikowa da sako zuwa ga annabawa shine malaika jibril nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin akwai mai kula da ruwan sama shine malaika mika'il akwai mai kula da ainihin wato wahayi shine jibril wanda kaga da shi ake samun rayuwar zuciya mai kula da ruwa da shi ake samun rayuwa ta ƙasa sai israfil wanda shi ke busa ƙaho a tashi ainihin wato a tashin alkiyama sannan akwai malakul mauti da Allah yake aiko shi ɗaukar ran bayi قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سنا أكوي وطن دسك كسنتي منكر دنكير ماسو تنبايا تكين قبري كمان دا حديثي يتبتر دا هكا سنا أكوي وطن دسك واتو سن معقبات ماسو كلا دا باي دري ديني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سو أكي كرا الحفظة سنا أكوي أمباسدوري كو أينهم واتو سكتروري wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin masu rubuta duk abin da bawa zai akwai raqibun wa atid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun atid suka ce sifa ce ta mala'ika ɗaya wasu suka ce mala'iku ne guda biyu waɗanda suke rubuta duk abin da bawa yake yi akwai mala'iku waɗanda su ba addu'a suke wa bayin Allah kamar yadda Allah ya faɗa farkon suratu fussilat da suratu shura cewa mala'iku suna roƙo suna cewa rabbana wato ainihin wato subhanallah suna mawa muminai addu'a suna mawa muminai addu'a ta alkhairi kaga wannan wato hadisin at-tirmidhi ya ishara zuwa gare su cewa kowa yana da kusanci na mala'ika da kusanci na shaiɗani kusanci na mala'ika sanya ma sha'awar aikin alkhairi kusancin shaidan shine sanya ma sha'awar aikin sharri to saboda haka imani da waɗannan mala'iku jumlatan wa tafsila jumlatan kai imani da cewa dukkan mala'ikun nan halittu ne da ba sa saban Allah tafsilan kai imani da waɗanda labari ya zo maka akan wani aiki nasu kamar jibrilu mika'ilu israfil malakul mauti ridwan mai tsaron aljanna malik mai tsaron wuta da sauransu akwai waɗanda baka san su ba baka san aikin su ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu sannan imani da littattafan da Allah ta'ala ya saukar kowane manzo Allah ya saukar mishi da ainihin wato littafi laqad arsalna لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سنن إيماني da manzanni wannan manzannin ka yi imani da su jumlatan wa tafsila hakan nan littattafan littattafan kaga akwai wanda ka sani qur'ani at-taura injila zabura an baka labarin su haka suhuf ibrahim wa musa wa qaulin sannan akwai wanda baka san su ba shine a dunkule ka yadda kowane manzo yana da littafi hakan nan manzannin wa'inda aka baka labari guda 313 na cikin da an yi wanda alkur'ani ya ambata da wanda sunna ta ambata sannan kai imani da su jumlatan cewa dukkansu sun isar da saƙon da Allah ya ba su kuma sun kai zuwa ga ainihin mutanensu tafsiran kai imani da cewa misali annabi salih an aika shi zuwa ga thamudawa ya kira su zuwa ga Allah da yawansu suka kangare Allah ya halaka su hakan nan adawa an aika musu annabi hud mutanen tufan an aika musu annabi nuh mutanen madyana an aika musu annabi shu'aib banu isra'il an aika musu annabi musa an aika musu annabi isa an aika musu annabi yahya annabi daud annabi sulaiman duka tafsilan qur'ani yayi bayani waɗanda aka yi shuru kansu kai ma kai shuru dan annabi da kanshi akwai manzannin da ba a bashi labarin su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayka imani da ainihin tashin alkiyama shi ma akwai abubuwan da an fassala su filla filla tun daga zare rai da kwanciyar kabari da jarabawar da za a yi mawa bayi cikin kabari da ainihin furgicin tashin alkiyama da zuwa wuta zuwa aljanna duka waɗannan kai imani da abin da alkur'ani da sunna suka zo maka da shi mufassalan inda baka samu labari ba kai imani da shi a dunkule hakan nan imani da kaddara duk abin da ya faru ko yake faruwa ko zai faru Allah ta'ala ya rubuta shi ya san da shi kuma shi ya halicci duk abin da bayi suke aikatawa kamar yadda ya halicci bayin shi yake rike da lamarinsu sa'an nan ba abin da zai faru sai da izinin shi duk da ya ba ma bawa ikhtiyari ya ba wa bawa mashi'a shi fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma baka isa kai abin da ya fita daga kaddarar Allah ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin cewa imani da kaddara ta alkhairi wannan a fili yake to amma imani da kaddara sharri fa e ka yadda Allah shi ya kaddara abin da ya zama sharri din ga wani amma shi Allah baya aikata sharri min haythul fi'l ba a jingina ma Allah sharri shi yasa annabi yace alkhairu kulluhu bi yadayka washarru laysa ilayka amma Allah yakan kaddara wani abu ko ya halicci wata halitta wanda za a samu sharri cikin ta kamar maciji da kunamu da sauran abubuwa masu cutarwa na siba da kwarurruka sannan yakan kaddara wani abu wanda aiki ne amma na shari kamar wanda zai yi kafirci ko ya shirka ko bai yi ba sai da Allah ya ga dama to amma shi kaddarar ta Allah ba sharri ba ce domin akwai hikimar da ta sa Allah ya kaddara wannan abu akwai abin da za a gama a zahirin shi sharri ne amma me alkhairi zai iya biyowa bayan shi ko yanda mutum ya mu'amalanci wannan jarabawa sai ta zama to mai alkhairi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wala yakunu dhalika illa lil mu'min idza asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa idza asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu shi yasa Allah ta'ala yace zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un kaga akwai natija aka same ka da jarabawa da wato ainihin tattalin arzikinka ya karye abubuwa suka rincaɓe ciwo lalura sai ka koma ga Allah sai Allah ya gafarta maka to ai kaga ta zama alkhairi jarabawa da haka ba a jingina ma Allah ta'ala sharri amma cikin abin da yake kaddarawa yakan iya zama sharri ga wani ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل na daga cikin yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani da duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi ba tare da karkatarwa ba ma'ana abin da ya siffanta kanshi da shi cikin littafin shi na alkur'an ko abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi ba tare da tahrifi ba kun ganin bai yi amfani da kalmar ta'awili ba domin asalin ta'awili shine fassara wala ya'lamu ta'awilahu illa Allah to ya suka fake da wannan amma su in bid'a daga cikin asha'ira da mu'tazila da maturidiya ba tawili suke ba a haƙiƙa ta harifi suke kamar yadda ibnu uthaymin yayi bayani a cikin sharhin wato wannan littafi na alwasitiyya cewa malam shi yasa yace tahrif bai ce ta'wil ba domin karkatar da abun suke yace fa ba'u bi ghadabin min Allah ya suka ce bi azabin min Allah kun ga sun harrafa mi al-ghadabu ila al-azab ya ce lillahi lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi sai suka ce ba alfarah ake nufi ba arrahmatu ake nufi kaga sun karkatar kamar yadda yahudawa yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi an ce ku ce hitta suka ce hinta kaga daidai suke da wannan istawa ala al'arshi suka ce istawla ake nufi wancan suka ƙara wawun wannan suka ƙara nunun ibn al-qayyim cikin wasu baituka na jima rabona da su da na istihdarun su cikin nuniya ya faɗi wato wajihin kamanceceniyar yan bid'a daga cikin asha'ira da mu'tazila da ainihin yahudu gurin canza kalmomin da Allah ta'ala ya umarce su da shi aga tahrifi ne ba tawili ba to ba a harrafa abin da Allah ta'ala ya faɗa game da sifar shi ko manzo salama ya faɗa game da sifar Allah amir ruha kama ja'at haka salaf suke cewa kun gane ku sai ce wala ta'tilin ba tare da korewa ba al-mu'attila sune al-jahamiyya inda kaji mu'attila su jahamawa ne su suna kore sifofin gabaki daya sai sunayen sun yadda da su amma jamida ne a daskare suke ba sa dauke da ma'ana alimun bila ilmin sami'un bila sam'in basirun bila basar yasa bularaban kawai yace ma jaham ibn safwan la'natullahi ta'ala alaihi yace ka kafurta shi ala inna jahman kafirun bana kufruhu ومن قال يوما قول جهم فقد كفر لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر yace jaham ka haukace kace Allah sami'un ne amma ba mai ji ba basirun ne amma ba mai gani ba alimun ne amma ba mai sani ba qawiyun ne amma ba mai karfi ba yace yau da wani zai zo yace أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر عليم بلا علم وفي بلا وفا فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر أهزءا تراه أم هجاء وصبة وهزءا كفاك الله أمدحا تراه أم هجاء وصبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تسيرها عما قليل إلى سقر وما هكني با هنكلي أتكي babu hankali a ce ga suna ba shi da ba shi da sifa ko ga sifa ba ta da ma'ana ba a taba wannan a duniyan masu hankali ba daga ba a attale sifofin ubangiji ko sunayensa za a basu yanda suke amma ba tare da tashbihi ba shi yasa a gaba bayan ya ce bi ta'til sai ya ce wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafa su ba takyif a aikace kace ga yanda abun yake wala tamthilin kuma ba tare da musalta su da na wani ba tashbihi kenan kace yanda wane ya zauna haka Allah yake daidaituwa saman al'arshi to wannan haramun ne wannan daga cikin karramiya aka samu wanda suke shabbaha sifar Allah da ta halittu har sufaye amma sai ka ji wani sufi ya zo yana sukan ahli sunna ko mujassima ko kaza wai kuna siffanta Allah da, da kaza kuna siffanta Allah da istiwa'i kuna siffanta Allah da wai wanda ke cewa kowa Allah ne mai cewa Allah na narkewa ya shiga cikin jikin mutum shine kuma ya zo yana inkarin wai an ce Allah yana da sifa kaza wanda Allah ne ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa min ajaibi dahari kenan min ajaibi ma laqaitu fi asri wal iyadu billah to anan kun ga bai ambaci suna ba ko sai ya ambaci me sifa al imanu bima wasafa bihi nafsahu amma asali al imanu bil asma'i was sifat walillahi al asma'ul husna fada'uhu biha to me yasa ya takaita zuwa ga sifa bai ambaci suna ba akwai ihtimali guda biyu masu karfi ihtimal na farko wa huwa qawi shine saboda wato kasancewar mukhalafa ta yan bid'a tafi karfi da tsanani ne cikin sifatu ba cikin asma'u ba galibi su yanzu asha'ira dukkan asma'u sun yadda da su duka mu'tazila da jahamiyyan masu gulatu daga cikinsu hubatha'u na kirkin cikinsu ma'ana mafi taɓewa cikinsu su ne wanda suke inkarin suna amma gurin sifa ne aka samu mushkila tsakanin ahalus sunna da dukkan ɓangarorin bid'a gurin sifati na ubangiji jahamiyya suka kore mu'tazila suka zaɓi wasu suka mi suka ƙaryata wasu a sha'ira suka zaɓi wasu suka karkatar da wasu karramiya suka kamanta su da na halittu to kaga gurin sifat kenan sun yadda da Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yana da sunaye sunaye sun yadda alqadiru ne sun yadda as-sami'u ne sun yadda alqawiyyu ne to amma gurin ba da ma'anar ne sai tawili ya shiga ko ta'dili ko kaza ko kaza to da ka sai ya ambaci sifat din da nan ne mi marbatul faras din nan ne mahallun niza' baina ahli sunnati wa mukhalifihi min al mubtadi'a ihtimali na biyu wa huwa aqwa shine ya ambaci sifatu ne saboda su sifat a'ammu min al asma domin shi suna duk sunan da ka sani ana ishtiqaqin sifa daga cikin shi da haka da ya yadda da sifa min babi aula ya yadda da ni al mawsuf din ko shi ne sunan domin mun san Allah cewa yana da ƙaddara yana da iko saboda mai daga sunan shi na alƙadir mun san Allah yana da ƙarfi lahu sifatul quwwa min ismihil qawi mun san Allah yana da izza min ismihil aziz mun san Allah shi ya cancanta a bauta mishi min ismihil ilah aw Allah sannan bugu da ƙari akwai wasu sifatu wanda su kuma ba daga sunaye aka yi ishtiƙaƙinsu ba an fahimta ko? ba daga sunaye aka yi ishtiƙaƙinsu ba kamar wani wato aiki da Allah ya ba da labarin yana yi ko wani martani da ya ba da labarin yana mayarwa wasu kamar istihza'i misali inna munafikai suka ce qalu inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun baya cikin sunayen Allah almustahzi'u amma me Allah yakan yi istihza'i ga wanda yayi mishi istihza'i kaga wannan sifa ce baya daga cikin sunayen Allah ta'ala almakiru amma ya ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin yakan maida mawa mai makirci da makircinsa akwai makircin ubangiji subhanahu wata'ala afa aminu makarallah wala ya'manu makarallah illa alqaumul kafirun to amma ba almakiru bane shi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida baya cikin sunayen Allah ta'ala almukid lakinnahu yakidu alaman كاد عليه أو كاد على عباده المؤمنين kenan ita ita sifa ta ku fadi akan suna domin kowane suna ana kyankyasar sifa daga cikin shi sannan kuma a cikin sifofin da su ba a ishtiqaqin su daga me daga suna ba dan ba a ishtiqaqin suna daga sifa mana ba a fidda suna daga cikin sifa don ita sifa akwai wadda ta mashi'a ce shi ko suna linzami aka ce suna yana ɗauke da wata sifa lazima ne a game ga ainihin almusamma amma ita sifa akwai wadda take bujurowa take akwai wadda wani dalili ke sa a siffantu da ita kun fahimta ko duk da shi ubangiji subhanahu wataala sifofin shi su babu hidithan babu me faruwa a cikin su inda mai tahawiya yace lahu ma'ana al-khaliq wala makhluq Allah yana da ma'anar sifa ta mai halitta tun kafin ya zama akwai halitta a duniya sabanin kai dan adam yanzu in ka iya rubutu baka zama katib ba sai bayan ka fara rubutun to shi Allah ta'ala khaliq ne kabla an yakhluqa al-makhluqat sai ce laisa ba'da an khalaqa al-khalqa istafada min ismi al-khaliq inja tahawi ba wai sai bayan da yayi halitta bane ya samu sunan al-khaliqu tun kan halitta farko Allah al-khaliqu ne kun gane wannan ko to saboda haka sai ya ambaci sifat bai ambaci al-asma'u ba li'anna as-sifat a'ammu min al-asma' malam ya ce bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba haka ba ahli sunna suna imani da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba abun da yake daidai da shi ba abun da yake kama da shi ba abun da yake shige da shi subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'u shi Allah mai ji ne al-basiru mai gani kaga ya kore ma kanshi tashbihi da ta'dili sannan ya tabbatar wa kanshi sifofin shi kenan dole za a ithbat tare da nafiyul mushabaha aw al mumathala aw al ta'dil fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu ahli sunna ba sa kore ma Allah abin da ya siffanta kanshi da shi li'annahu a'lamu a'lamu bi nafsihi min ghairihi ko wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ba sa karkatar da maganganu daga gurarensu wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi ba sa kangarewa a cikin sunayen Allah da ayoyin shi wannan aikin yan bid'a ne da Allah ya yi musu kyacewa wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wala yuharrifu yace wala yukayyifuna ba sa kamanta ko tambaya akan ƙaƙa. sifar Allah take ta kaza yaya aikin Allah yake na kaza wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi ba sa kwatanta sifofin Allah ta'ala da sifofin halittunsa li'annahu subhanahu la samiyya lahu Allah ta'ala saboda shi ba shi da takwara hal ta'lamu lahu samiyya la wala kuf'a lahu ba shi da tamka al-kufu shine tsara samiyu takwara amma alkufu shine tsara wanda yake label ɗinka wani class ɗinka ko ta wannan classmate ɗinka ne mustawa ku ɗaya kowa na ainihin wato kufu ɗinka ne da ma'anar mai nazir makamanci tsaranka ne shekarunku guda ko kuma ƙwarinku ko ƙarfinku guda kufi kenan to shi Allah ba shi da kufu walam yakul lahu kufuwan ahad ko kira kuf'an ahad wala nidda lahu ba shi da kishiya mai cewa zai iya abin da Allah yake yi babu shi wala yuqasu bi khalqihi azza wa jalla ta ko ina ba a kwatanta Allah da halittin shi rabbun wa abdun kaifa yashtabihani shi fa abun bauta ne shi kuma wannan mai bauta ne shi fa mai halitta ne shi kuma wannan halittar shi akai shi fa mai iko ne shi kuma wannan kasashe ne shi masani ne wannan jahili ne ya za a yi a hada su ta ina za su gamba su gamuwa kwata-kwata fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi domin Allah shi yafi kowa wato ainihin sanin kanshi kuma yafi kowa sanin wani shi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan min khalqihi shine mafi gaskiyar magana mafi wato kyawun zance daga dukkan halittansa ثم رسله صادقون مصدقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون سأنن manzannin Allah subhanahu wa ta'ala masu gaskiya ne abe baɗan gasgatawa ne saɓanin waɗanda suke faɗin abin da ba su sani ba game da Allah su ne kafirai da kuma ‘yan bidi'a wali haza ƙala subhana rabbika rabbil izza tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin buwaya amma ya sifuna game da yanda suke siffanta shi da shi kamar da suka ce Allah yana da ɗa ko suka ce kaza Allah ya tsarkaka daga wannan manƙasa ɗin wa salamun alal mursalina aminci ya tabbata akan manzannin da suka tsarkake Allah ba su jingina mai na ƙasa ba walhamdulillahi rabbil alamin tsarki ya tabbata ko ya tabbata ga Allah ubangijin talikai fasabbaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalif yukhalifuna lirrusuli sai Allah ya tsarkake kanshi daga abinda masu sabawa manzanni suke siffanta shi da shi wa sallama alal mursalina kuma ya amintar da da manzanni li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aibi saboda kubutar abinda suka faɗa daga naqasa ko aibi wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal ithbati to Allah subhanahu wa ta'ala wato ya hada tsakanin abin da ya siffanta ko ya sanya makanshi suna da shi to ya hada tsakanin a wato kore korewa da tabbatarwa ya kore makanshi na ƙasa ya tabbatar makanshi asalin ɗaukaka da falala da daraja ka sai mu bashi haka mu tashi fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma jaa bihil mursaluna na'am